سيدنا ومولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم تجاب ذكراتن بحر المهيد إن أكفانا والمبني الحرف to a cikin dai baitin ne ko wahul ko to bismillah rabani wal mabniyul harf abinda an gama akan cewa mabni ne shine harafi dukkan harufa mabniye ne wal mari hakanan kuma fi'li mari gaba ɗaya mabni ne kaza amurun libasiri haka na wajen malaman basira fili amri ma mabni ne amma wajen malaman kufa suka ce fili amri mu'urabi ne domin su a wajen su ma ba wani fili amri fili amri murari'i ne illa aka samu salamun amri sai dai zama saboda yawan aiwatarwa aka cire lamun amri shi yasa a wajen malaman kufa fili iri biyu ne kaɗan akwai mari akwai murari ba wani fi'ili amri wahulfu sabanin da aka samu tsakanin malamai gaza ya farara fi sababil bina'i wato ya yawaita a cikin me yasa ake gina lismin suna asali suna ya zama mu'rabi amma kuma sai aka samu wasu sunayen wanda mabniyai ne mun faɗa a fatiha a gaba ɗaya fatiha suna nawa ne a ciki ga alhamdu hamdu alhamdu ga lahi ga rabbi ga alamina ga arrahmani ga arrahimi ga maliki ga yauni ga dini ga iyaka ga kuma wata iyaka ɗin ga na ga sirada ga mustaqima ga sirada ta biyu ga allazina ga ta na an'amta ga him na alaihim alaihim na farko wa ghairi ga magarubi ga him na biyu ga walid ya zama gaba daya fatiha suna nawa ne kenan ishirin da biyu a cikin su guda nawa ne muqrabai hamdu mu'rabi ne lahi murabi ne rabbi murabi ne alami na murabi ne arrahmani murabi ne rahimi murabi ne maliki haka yaumi haka dini haka murabi ne sai sirada murabi ne sai mustaqima sai ɗaya sirada shi ma murabi ne sai gwairi sai magarubi sai wali ya zama muraban nawa ne sha biyar sauran guda bakwai mabniye ne su ne wa'yanne iyaka da wata iyakan ku da kuma na na ihidina da allazina da ta da him him guda biyu guda bakwai kenan su wannan guda bakwai mabniye ne kaga sha biyar dama mafi yawa shi asali a suna zama urabi a zamo mabniye dalili da yake jawo in suna ya zo mu'urari ba wata tambaya da za a amsa a wajen saboda ya zo bisa asalin amma in suna ya zo mabni to akwai tambayar da ake bukata a amsa me yasa aka gina shi me yasa ya bar asalinsa saboda asali a ga suna ya zo mu'urari to ya zo mabni sai dan wani dalili ne zuwan nasa to nan sabanin malamai ya yawaita fi sababil bina'i lismi a cikin dalilan da ke sa a gina suna me ke sa a gina suna farari zance wanda yake daje a nan an samu zantuttuka wajen guda hudu ko biyar ma to amma zancen da yake daje wanda da yawa daga malamai suka fi tafiya a kansa wanda ibn malik shi ya fi shahara wannan maƙaunin ibn malik mai alfiya shi ya fi shahara wannan ya yake faɗa wal ismu minhu ba su yudi ba ka koma su yudi wal ismu lishabahi min al-hurufi ne ko shi ba su yudi ya ya faɗa wal ismu faunihi wal istimali wal ma'ana tafi kamar me kuma ya ci gaba da faɗa shi su yudi ko ɗayan kawai ka ɗauko ina na biyun bila mu'ariri ya zama ba wani dalili da ya zo ya ɗauke shi daga kama da harafin akan samu suna ya kama da harafi to amma kuma sai wani abu ya zo masa wanda zai tunciko shi daga wannan kama da harafin wato ya rage masa kama da harafin yanzu misali kamar irin su haza haza ya yi kama da harafi dangane da sunan ishara to amma da aka kawo kamar tasniyarsa aka ce haza ne da sai zamo an finciko shi saboda tasniya min harsa isil asma'i harafi ba a yi masa tasniya harafi ko allazani mausuli ya yi kama da harafi amma da aka kawo tasniyarsa sai zamo an finciko shi daga kama da harafin an raba masa wani abu na ya keɓanta da suna wani abu da yake ya keɓanta da suna to ta ina ne suna ke kama da harafi to ya kawo abubuwa har guda shida a nan ko bakwai ma ko takwas ba fiwar ihe abu na farko fuska ta farko da za a ce suna ya kama da harafi shine ya zamo suna dangane da ajiyarsa ya kama da harafi asali suna harafi uku ko abin da ya haura uku amma shi harafi asali ya zama harafi ɗaya ko biyu shi yasa tun aka ga suna ya zo harafi ɗaya ko ya zo harafi biyu sai a ce ya kama da harafi a ajiya ma ajiyar sayan da aka ajiye shi shi ne fiwar ihi a cikin ajiye shi mai harfin da harafi ɗaya a harfai ne ina misali kamar ta na an'amta an'amta ɗin nan ta ɗin nan ta sura fatiha an yi na ta ne saboda ta yi kama da harafi dangane da cewa an ajiye musu harafi da yawa harafai ni kwarafi bi kamar na na ihidinar sirata to sai aka ce a to ya kuka ce suna in ya zo harafi ɗaya ko harafi biyu sai ya zama maudi alhali mun ga wasu sunayen harafi biyu amma an yi musu irabi kamar abu yadu damu wannan ba sunaye ba ne kuma harafi biyu kawai abu daga alhamdulillah sai ba damu daga dal sai mene yadu daga ya sai dal amma ake musu lirai za a ce haza abun ra'aitu aban nazartu ila abin ko za a ce hazihi yadun ra'aitu yadan nazartu ila yadin ko haza damun ra'aitu daman nazartu ila dami ya ke wannan lirai aka ce fi ka abin hasu litalil aini eh shi abu da irin makamantansa abin da yasa ake musu lirai an shafe harafin da yake bin aini ne asalin abu abau abawo asalin yadu yadayu yadayu to a shi yasa yanzu da aka ce abu an shafe harafi na uku ne shi yasa mun gane da ajiyarsa bai kama da harafi ba tunda shi harafi uku ne ka za ka fi ma'ana waje na biyu ko fuska ta biyu da za a ce suna ya kama da harafi shine a ma'ana idan suna ya zamo yana zuwa ya ba da ma'ana ta harafi to sai a ce wannan sunan ya kama da harafi sai ya zama mabni wanda a ƙarƙashin wannan dukkan sunaye na istifhari sun shiga saboda asali a cikin istifhari a yi da harafi shine alhamdu yadda shi suyuji yake cewa ƙaƙa ce والهمزة الأصل بالاستفهام لن سمى تعتص بالانئلام to wata kalma da ta zo tana da ta zo ta nuna istifhari asalin ta alhamdu a larabci da kalmomi nawa muke istifhari a gaba ɗaya kalmomin istifhari a larabci guda nawa ne eh a'a ba a faɗe su ba yawan guda nawa ne kalmomin istifhami a larabci guda nawa ne a gaba ɗaya tara kaɗai dukkaninsu fa daidai sunayensu ko harfansu muna da harfa guda biyu alhamza da halku sannan muna da sunaye na istifhami sun kai nawa irin su man ma haizu tara muna da kalmomi na istifhami goma sha ɗaya a cikinsu guda biyu haruffa ne guda tara da sunaye ne amma duk kalmomin da na istifhami guda tara wanda suke sunaye sai sukan zamo ana gina su banda guda ɗaya wacce ce man mabniya ce ma mabniya ce aina mabniya ce mata mabniya ce ayyana mabniya ce hakanan ayyu ita ce kawai ake wa irabi to me yasa ita ake mata irabi za a faɗa nan gaba abin da yasa ake mata irabi saboda ita ana rafa ta rafawa ko ba abu ne na harafi ba abu ne na suna suna ne ake rafawa shi yasa wannan zamo wata ana rafa ta sai zamo ya finciko ta daga kama da ta da harafi ya sa ta dawo kama da suna shi yasa ko ake mata li'irani ayyu ta istifhari to ina masu bin qur'ani masu tafsiri sosai sosai ko wannan za su yi a ina ne a ɗaiba ko a yage na misalin a ko ɗaiba ayyu ta istifani a ƙur'ani ta kai guda nawa ayyu iri-iri ce akwai ayyu ta sharaɗi akwai ta a ƙur'ani akwai ayyu masula akwai ta a ƙur'ani akwai ayyu ta istifani akwai ta a ƙur'ani akwai ayyu wadda ake amfani da ita don a samu dama kiran abin da yake da alfa akwai ta ƙur'ani akwai ayyo wadda take zuwa sufa to ita ce la'alla babu ita a ƙur'ani ko to ita ayyo ta istifani ta kai guda nawa a ƙur'ani wa zai kawo misalin ta kamar guda uku to ayyuhumu a ƙaramu wannan ayyu ce rasuliya عن أي شيء سبعمية ها أي شيء استفهامية kuma tambayar ko ayyuka istifhamiya ai ka ta kaita cewa aka guda nawa ne guda nawa ne أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه wannan ayyu din istifhamiya ce ko kuwa a littattafan da suke kula da lirabin qur'ani wanne kake bi jamal kake bi to ku dubo a jamal hashiyar jamal ko yana cikin muhimman littattafan ku da suke kula da li'irabin qur'ani sai dai in ka bi shi kadai ba dan binni ba ne a babu li'irabin qur'ani ya san dan binni yau za ka same shi da mota iri ɗaya a kofar gida ba ko sai aka wadoji kamar iri uku hudu sai ka ɗauko wanne kuma ka ɗauko ukumari a tibiyan ka ɗauko albari eh akwai tafsir na albari akwai wanda kuma uwa uba baharul muhid ko akwai baharul muhid sai ka hada wa'annan ko ka ka zama dan binni ga wata mota da wata mota da wata mota ake yayi a yanzu in kaza ce ake faɗa ga ta wacce ce ake faɗa gata to sai wanne ba wannan gata wannan ma sun ma ba su lahun lina alama ayyul hizmai ne gata suratul an'ami fa ayyul fariqai ne a haqqu bil amni in kuntu a ta'lamu kaga ita ta ba fotowa a matsayin istifhami amma dai wannan ma ta istifhami ce fa ayyul fariqai ne a haqqu bil amni in kuntu ta'lamu kaga ta zo an rafa ta ko eh fabi ayyi da istifhami ce kwarai kuwa ita ba istifhamin ai ya fito fili fabi ayyi ala rabbika tatamara wata suratul rahmani fabi ayyi ala rabbika wa tukazziba eh fabi ayyi hadisin ba'da allahi wa ayatihi yu'minun duk wannan yayi ce ta istifani amma dai har yau fa ba amsa tambaya ba dan tambayar guda nawa ne guda nawa ne wa zai dubo to a ita ayu ta istifani sai ka bada alhamza amma kuma da yake ana rafa ta sai ya zama wannan rafawa ta kunci ko ta ya zama ana mata li'irabi to a laulan nura'i ko da ma ba ajiye ba kamar sunayen misalar mushari kamar sunan ishara suna na ishara duk ishara a larabci da suna ake amma ishara wata ma'ana ce wadda ire-irenta a larabci da harafi ake amma ita ishara sai zama da suna ake shi yasa ta nan sai ya zama ishara ta kama da harafi suna ishara sun yi kama da harafi a ma'ana ko da dai ba aje harafin da yake nuna isharar ba ila wasu malaman suka ce al fihi al wanda suka a hadiya ai kamar tan ishara ce ita ma a tasniya tasniya ararahu ye mu'arara da kama da harafin fi zaini taini a tasniya sunan ishara zaini taini da ake musu lirabi a sa alifi a halin rafa ko ya dan malik ya faɗi wannan ya dan malik ya faɗi wannan a alfiyarsa cewa tasiriya na ishara ana musu li'irabi a sa alifi a halin rafa a sa ya a halin nasba da jarra ya ya faɗa in fa ana barul muhidi ana mance alfiya tafiya fa da gyara kakamu وذلك ثاني لمثنى المرتفي وفي سواه زين تين يذكر تفيد شيني وذلك ثاني للمثنى المرتفي وفي سواه زين تين يذكر تفيد تو فعولبه wannan ne yasa ake musu irabi tunda tasniya yana daga hasaisul asba'i fa lil asba'i shiya fa haya ita tasniya shiya sifa ce lil asba'i da suna ararahu fi zainatayn tasniya fa uriba fa haya lil asma'i shiya kazaka fi istimalihi waje na uku fuska ta uku da ake cewa suna yake ba da harafi shine wajen yadda ake amfani da shi in ya zama suna ana amfani da shi irin yadda ake amfani da harafi to shi ma sai a ce ya kama da harafi sai ya zama mabni ne ya nubu an fi'il ina matsayin wannan kama a ce suna ya tsaya matsayin fi'ili wala yi umaru amma kuma ba abinda yake shigarsa ya aiki a cikinsa hizbin fi'ili al wannan yana zuwa a sunan fi'ili ne yana bijira a sunan fi'ili sunan fi'ili yanda ake amfani da shi kamar yanda ake amfani da harafi ne domin me dan ya tsaya matsayin fi'ili amma kuma ba wani abu da yake aiki a cikin sa harafi shine wanda ba wani abu da yake aiki a cikin sa yanzu kamar inna inna kaga ta tana matsayin fi'ili kamar ka ce u'akkidu kace inna zaidan qa'im kamar ka ce u'akkidu qiyama zaidin ina karfafa cewa zaidu inna sada da ƴan uwanta duk suna aiki ne aikin a sun kama da fi'ili a wajen aiki sai yasa ba su aiki amma ba za ka samu wani wata kalma ta yi aiki ko a cikin su ba wanda wannan dama yana daga sa'isul harfi harfi ne yakan zo shi sai dai aiki a wani ba abin da yake aiki a ciki to sunan fi'ili ma haka yake ai hata ai hata zaidu hayata ya tsaya matsayin bakuda kamar ce bakuda zai kuma ya hata tunan ba wani abin da zai aiki a cikin ba abin da zai aiki a cikin wala mahalla shi sunan fi'ili ba shi da mahalli na li'irani kawai in kace hayata hayata din sunan fi'ili ne mari mabni bi safata zaidun fa'ilin sa marfu'i da ramma saboda suna ne mufrad shikenan ka gama wannan hanya mafi sauki kenan wajen li'irabin irin wannan ƙila wasu malaman suka ce nasubu ai mahallinsa nasuba mastatar na fiƙa wanda yake ya ɓuya akwai amili mustatiri da ya yake aiki a cikinsa wato da fi'ili murmari wato mahallinsa mansubi ne da fi'ili mustatiri kama an ce ba'uda bu'udan zaidu hayata zaidun kama ka ce ba'uda bu'udan zaidun hayata din kamar a matsayin masdari ne haka aw mubtada kauli na uku aka ce sunan fi'ili zai za a masa lirabi sa cewa mubtada ne rafi'u mugunin da ya rafa an ci abin da ya wadatar an haɓar daga labari sai a ce a hata mubtada ne a mahallin rafa yake zaidu fa'ilinsa ne fa'ilin nan ya wadatar daga a ce an kawo masa labari a hanya ta uku kenan ta yi musu li'irari na irin wannan bina'u amri bisa wannan ƙauli bisa wannan ƙauli guda biyu da aka ce ai sunan fi'ili yana da mahalli to idan da ake gina sunan fi'ili amri kamar saha lilamil amri saboda lamul amri ya kunshi ma'anar lamul amri lami na umarni lami na umarni kuwa ai mabni ne bisa kasara ko liyun fiq zu sa'atin liyun fiq والباقي محمول عليه sauran an ɗauka ne bisa sunan fi'ili amri sunan fi'ili murari sunan fi'ili mari da an ɗauke su ne bisa sunan fi'ili amri fadari ka gane wannan ka gane wannan shi yasa su ma aka gina su awo fifti ƙare fuska ta hudu fuska ta hudu da suna ke kama da fi'a da harafi shine a cikin bukatuwa muta'assilin wadda take ta asali muta'assilin wannan da suka sa iftiqarin din kawai a cikin bracket sannan suka sa silin din a cikin bracket da dan kuskure kamata da a sa a ciki saboda sai wani ya dauka ma cewa muta'a daban silin din daban alhali ko duk magana ɗaya ce au iftiqarin muta'assilin ko kuma a bukatuwa ta asali hanya ta hudu da suna ke kama da harafi shine a bukatuwa wadda bukatuwan nan ba arura ba ta zamo ta asali yanzu misali kamar yau an codewa ana rafa shi don an rafa yau da Allah ba yana bukatar a faɗi burafu ilai ba kafin a gano ma'ana amma wannan ai sai inda yake an rafa shi inda ba a rafa shi ba yana bukata a faɗi wani wurafa ile yanzu misali ka iya cewa haza yawmu kudumi zaidi a nan yawmu yana bukata a faɗi murafa ile kafin a san me yake nufi wannan ce ranar ba a gane ba amma kaji haza mu kudumi zaidi wannan ce ranar da zaidu ya zo zo ko ya zo an gane to amma wannan ariri ne tunda yau mutum nan ta iya zuwa ba a rafa ta ba kuma ta ba da ma'ana a ƙur'ani in muka duba sai muga akwai inda yau ta zo ba a rafa ta ba akwai inda aka rafa ta ga mufradi akwai inda aka rafa ga jumla waye zai kawo duk misalan guda uku inda ya mutu zuwa ƙur'ani ba a rafa ba da inda aka rafa ta ga mufradi da inda aka rafa ta ga jumla jumlan ma iri biyu ya zama misalan hudu kenan ne ne ka rafa ta ga jumla ismiya da kuma inda aka rafa ta ga jumla fi'iliya ina ne misalin inda ita yau gaba ɗaya ba a rafa ta ba Aha. يوم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ونوجنكم أكتي a'a wai inda dai yau ta zo ba a rafa ba yau mai yushirun an rafa ga jula filiya kama wacce ku yau man yau da na maka ga yau man ba a rafa ba ko ko fa kaifa iza jama'a na hun yau min dinnan ba a rafa ba larai ba ji inda aka rafa ta kuma ga mufradi za yau mu kuma lazi kuntun to a duwun suratul anbiya ya farko aya yake inna allazina sabaqa lahum min al-husna ulaika anhamu ba'dul yas yazmuna sisa umi mata tambusu خالدون لا يهزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم نعم رافع تقبل لديكم فويل كرشان سورة الزاريات فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون نما أرافع كمفرد إنكم أكرافع كجملة فعلية كما يوم يهشرون ko yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a nan da an rafa ga jumla fi'iliya to ina inda yake an rafa yau ma ga jumla ismiya eh an rafa nan ga mufradi ne dina ai mufradi ne jumla ismiya an rafa ga mufradi fasli ai mufradi ne inda aka rafa ta ga jumla fi'iliya na haza yau an gafa ga jumla fi'iliya yadda yadda ko da jumla ce fi'iliya wallahi zanu lahum fa ya tazurun yawmahum barizun yawmahum bata dai ai ba take nan ba ko ayo wala anda pakai tulah fi'liyah ni yawm eh bayan nan na yadda dan jumla ce ismiyya amma ai akwai wani wajen yawm ala nari yuftarun zuqu fitnatakum an samu guri biyu da aka rafa ga jumla isriya wa zai kawo na uku sai ai masa kyauta ta bajinta an zafa ga dula fi'iliya ai kafin ba yambo wa yanzu au tsari ke na sirkom ai dula ce fi'iliya kamar irin wani ashi mufradi ne yau mai idin jumla ce eh jumla ce ko mufradi ne eh jumla ne mufradi ne kuma eh yau ma'anan ga me aka rafa ta eh an rafa ba ne nan ga is is ko mufradi ne illa iyaka is din an masa tanwini saboda an shafe murafu ilai amma dai kafin koyaushe murafu da murafu ilaihi ba matsayin jumla yake ba a matsayin mufradi yake eh shi yasa yau ma izin yau ma an rafa ta ga mufradi ne to shi yasa ita yau a wato bukatuwarta ba ta asali ba ce wa fi ihimali waje na biyar da ake cewa suna ya kama da harafi idan ya zama muhimmali ne nan yana zuwa ira kamar fawatu suwari fawatu suwari guda nawa ne fawatu suwari din nan 29 to wallafazi sai kuma waje na shida da yakan zama shi suna ya kama da harafi idan ya zama suna ya zo lafazinsa kamar lafazin harafi ina misali kamar hasha hasha akwai wadda take isiniya amma ita ma mamliya ce saboda mai ta yi kama da hasha ta harafi haka nan kalla wadda take zuwa da ma'anar haƙƙa haƙƙa tunda wasu malaman sun ce kalla tana zuwa da ma'anar haƙƙa da zukwar ma'anar haƙƙan ta zama suna to amma kuma ba za a mata lirabi ba don ce kama da kalla ta harafi a waje nawa ne a cikin kalla kalla guda talatin da uku na ƙura'ani salatu da kalla ufi'at bi salatatin jami'ul ladhi fi dhikri min hata hasala wa majmu'uha fi hamsa asharata suratan wa la shay'a min haja fi nisfi awwala to guri nawa ne gaggan malamai a cikin kalla kalla dinnan guda talatin da uku suka ce kalla ma'anarta hatsar su ai masu yin shi zuwa zahabi Allah saka wa ibn hishami ya tsaya ya bibi irin wa'annan guraren saboda malami ne mai tuna almajirai a tafiyarsa mai tuna masu karancin ilimi akwai masu bin shirin shi zuwa zahabi a nan alamawar yana shirin shi zuwa zahabi sai zuwa ya? sai malam umar kaɗai da malam isa aka dawa kuma eh su malam adamu a malam adamu a shi kadaro ne kadaro ne ke ne kadaro da malam kadaro ya ke ne amma dai akwai masu ne ko sai malam wannan ko alaji bashir ba bashir sai wa hajibu kala hajibu duk suna min shanin shugunan zahabu sau da kafa eh malan jamilu ko duk suna duk kuna bi ko ya sa ma masu zuwa da zai rishe zuwa da zahabu ɗan gata ne don ba gata a makaranta a ce kada littafi masu yin su suna da yawa saboda kullum sai zama ana tuna ba ko kuma ana fara fasa ma hanya kan ka zo ko in ana gaban ka ana buɗe ma hanya in kuma ana bayan ka kullum ana maimaita ma karatun ka zama ɗan gata ko to guri nawa ne ibnu shami ya kawo yace kalla a nan za a fassara da hakan ya fi kyau وإن إمام النهو في فرقة ألم ألها يكون الوقف في ذات هالصلاة وليس لها معنى سوى الردع عندهم فإن أفهمت شيئا سواه فأول وقال سواهم إنما الردع غالب وتأتي لمعنى غير فغير ذاك بحصلة كحقا ومعنى سوف في نادر أتى أتى ومثل ألا ayran wa mushbihatan ala ko wa mithlu na'am ayran wa mushbihatan ala ka hakka to yana shi suji yake fada a farida yace ya suyudi ya faɗi magana kalla a farida tare da nan saura baiti nawa ma ya kai baiti goma ya ma ajewa aka aka ce sai an ga an fahimta sannan sai a soke amma a to ba fahimta ba a soke kuma ya suyi ya faɗa kalla kalla basidatar sai ce mai lirad'in zajari wa ka'ala haƙƙan wa'i linnari kalla basiɗatan lirad'in zajari wa ka'ala haƙƙan wa'i linnari ko to ita ba kalla ɗin nan imana haƙƙan za ta zama rauniya saboda ta yi kaba da kalla ta harafi a lafazi to wani wakacin akan sami kalma ɗaya wadda take suna ce amma a samu cewa ta inda ya kai kama da harafi waje ɗaya ne wata kuma ana samu suna ce amma ta yi kama da harafi ta waje biyu akan samu suna wanda za a ce wannan sunan ya yi kama da harafi ta waje uku to wannan ne ya faɗa a baiti na gaba da yake fi murmaratin shabahun war'i lamiri kamarsa da suna ta fuska uku ne akwai ta fuska ajiya saboda mafi yawan lamirai harafi ɗaya ne harafi biyu kamar ta da na ka zarci ƙari haka nan kuma akwai ta wani waje da ya kama da harafi shine shabahul iftikari cewa ba a gane ma'anarsa sai an kawo abin da zai koma gare shi yanzu zan kace ya zo to ba ya zo ya zo amma kana magana akan wani sai ai ya zo ma kaga an gane shi ne kake nufi kaga nan yayi kama da harafi kenan wa ma'anawiyu haka nan akwai kama ma'anawiya da harafi a cikin lamiri saboda magana a ce mutum yake magana ko hidaba ana magana ne da mutum ko gaiba duk ma'anoni ne wanda ya dace a ce haruffa ne suke bayarwa amma anan sai zama lamiri yana bayarwa shi yasa akwai kama ma'anawiyya nuzumu an yi rafa ayyar ayyu da ta lazumci a rafa ta a ba dai bayanin duk da aka yi akan ayyu istifhamiya ko wannan faɗa ayyo wajen iri nawa ce waye ya haddace zawawi ɗalibin da bai haddace zawawi ba a da saura kamar ɗan kasuwa ne a yanzu a ce kazan ɗan kasuwan da ya sa ɗan kasuwa a ga a fasfot ɗinsa ga biza ta china ta kai goma ya saba zuwa ga biza ta america ga biza ta india da a fasfot ɗinsa an san lalle ɗan kasuwa ne kuma duk wanda ya je nema za a fa saurin duba shi a bashi tunda da ya je a baya kuma ya fito lafiya ko an ga kai sabon faso cewa ai ma biza ai yakan zamo da wata hanya ma wanda zai je ya fito ne to haka ba ɗalibi musamman na nahau da baya tafiya da zawawi zawawiya zawawiya bai ce ne dari da za kai dari da sittin ba da kai dari da sittin da saukin ɗauka amma tunda yake ta yi bayanin wa'annan kalmomin haka kaga shi yasa take da muhimmanci ko ɗaya daga cikin ɓangaren da ta ya wake je قواعد الإعراب ne الإعراب an قواعد الإعراب na Ibn Hisham ko wanda shi da ya wake ya hada duka ba kamar majradiya ba wanda ita babi bi ko ta wake a cikin babobi hudu ko to luzumu ayyu rafa ayya ayyu da ya zamo talizin shi ma rafawa nan ko da ba a rafa ta ba ko inda aka ga ba a rafa ta ba za a ce an shafe murafin ne tu'arara ya yi mu'arara da kamata da harfi ya mu'arara da kamata da harfi shi yasa ake mata li'irabi ko wanda yake ayyu mausuliya akwai inda ake gina ta ko ya dan malik ya faɗi wannan alfiya magana ayyu mausuliya da inda ake gina ta da inda ake mata li'irabi ya yace ayyun kama wa uribat ma lam turab wa sadru wasliha rahirun hazab ko a waje uku ake mata lirabi waje ɗaya ba a mata lirabi ita mabsuliya amma shi din ma aka ce akwai wasu wanda duk suke mata lirabi ko wa ruhum araba mutlaqan fi zal hasi ayyan gairu ayyan ya kata fi in yusadal waslu wa illa yusadal ثلاث نظر وأبو إن أن يهتزل ينزل على الباقي لوصل المكمل وكمل تو وفي اللذين واللتين ما مر abin da ya gabata shi ne ya zo a allazaini ta siniyar lazi ko lataini ta siniyar lati wato shi ne yi musu ta siniyar zuwansa a matsayin tasniya wanda tasniya min hawasil asma'i harafi ba a yi masa tasniya yasa allazaini da allataini aka yi musu irani to wal mu'rabu sumun mun zo kamar bali ko mu kwana nan duk da cewa dai baiti goma aka yi kadai a cikin arba'in din da ake cewa za a ringa yin ko amma ai ba laifi waye ba waye mai koyarwa in an zame shirin da biyar ana ba da kofar ba ba ba ba yaf ake bayarwa yana mace wa tsara da ke can babban akwai mai tambaya cewa yana so a masa a ƙara masa bayani akan ma'anar maniyi da mazi ya ce saboda shi bai taɓa mafarkin saduwa da mace ba amma kuma da sanda ya game da mace yana jin wani ruwa ya fito daga gare shi ai malamai sun faɗi sufar kowa ne don kuma mai iziya ya faɗi sufar mazi ya faɗi sufar mani shi dai a kowanne a cikin su ayi cewa ruwa ne fari illa iyaka shi mani ne kauri ne ko kuma shi yana fitowa da iziza tare da jin daɗi babba shi yasa galibi idan ba tare da iziza ba da kuma wato jin daɗi da ya gama baki ɗin jiki haka wannan za a ɗauka ne manzi ne ba mani ba wanda kuma shi abin da yake afuwa yana warware alwala kuma najasa ne dole inda ya taba a wanke kuma ana bukatar a wanke dukkan zakali da sababin fitarsa tare da niyya tare da niyya ana bukatar a niyya cewa za a wanke zakarin saboda fitar manzi kuma a wanke zakarin gaba daya a takaice kenan Allah ya gane da mu Allah ya saka malaman mu da alheri Allah ya saka mu da alheri Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya mana jagora a dukkan lamura karanta fatiha da salatu fatiha